أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون لا زال حديثنا عن صور الأمانة فمنها زيادة على ما سبق في الأسابيع الماضية الأمانة في الأعراض وهي الكف عن أعراض الآخرين كالغيبة والنميمة ثانيا الأمانة في الأجسام والأرواح وهو كف النفس واليد عن قتل أو جرح أو ضر أو أذى ثالثا الأمانة في المعارف والعلوم بأن تؤديها دون تحريف أو تغيير ونسبة الأقوال إلى أصحابها منها كذلك الأمانة في الولاية من تأدية الحقوق إلى أهلها وإسناد الأعمال إلى مستحقيها وحفظ أسرار الدولة ومنها كذلك الأمانة في الشهادة يتحملها بحسب ما هي عليه من الواقع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله علي والله بما تعملون عليم وقال تعالى وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى محذرا عباده الذين يكتمون الشهادة ويقيمونها على غير وجهها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا خامسا الأمانة في القضاء وذلك بالعدل قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين العرش وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وقال الإمام العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى والعدل واجب في كل شيء لكنه في حق ولاة الأمور أولى وآكل وأعظم لأن الظلم إذا وقع من ولاة الأمور حصلت الفوضى والكراهة لهم من حيث لم يعدلوا منها الأمانة في الكتابة بأن تكون خالية من الكذب والكذب من علامات النفاق منها كذلك الأمانة في الأسرار ومنها كذلك الأمانة في الرسالات والأمانة في حفظ الجوارح والأمانة في النصح والمشورة والأمانة في العمل والأمانة في الكلام والأمانة في الودائع وغيرها من الأمور التي يدخل فيها الأمانة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna nan ba mu gushe ba muna bayani kan amana wanda muke bayani kan surori na amana da kala ta amana da kuma a ina ne amana ke shiga a yau daɗi akan wancan biyu da muka kawo muka yi bayani kan babbar amana ita ce amana da ke da kwai tsakaninmu da Allah ta hanyar mu bauta mai shi kadai kan mu haɗa shi da wani sannan muka zo muka yi bayani kan amana cikin dukiya shine in gudu dukiya ta halal kuma ya zamanto duk abin da za a nasa a cikin ciki na ya zamanto abu ne na halal amana ta bi a yau shine amana a cikin mutunci ma'ana amana a cikin mutunci ya zamanto dole ne in kare mutuncin yan uwana musulmi amana ne mutuncin dan uwanka musulmi a gare haramun ne ka ci mutuncin dan uwanka musulmi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hijjatul wada yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hada ku sani jinan nakinku da mutuncinku da dukiyoyinku haramun ne sashen ku ya ci mutuncin wani haramun ne sashen ku ya ɗauki dukiyar wani haramun ne sashen ku ya zubar da jinin wani sai da hanya wadda take shar'antacciya hanya wadda shari'a ta yarda da ita to mu sani cewa yana daga cikin amana ya zamanto mun kare mutuncin ƴan uwan musulmai ya zamanto ba mu cin naman su ta yadda muna yi da su lokacin da ba su nan ko kuma ya zamanto muna yawo da annamimanci shine yawo da hutar baka ka zauna nan ka ce wane ya ce ka je can ka ce wane ya ce alhali kuma wannan wanan bai faɗa ba to wannan babban zunubi ne ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la yadkhulul jannata namma duk mutumin da ke yawo da magana wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba yana daga cikin amana kare amana ta mutane ta fuskar ainihin jikinsu da fuskar ainihin abin da yake da alaka da rayukan mutane bai halatta ba ka kashe dan uwanka musulmi bai halatta ba ka lahantar da dan uwanka musulmi ka raba shi da wata gaba ta jikin ya dukkan wannan rishin amana ne kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala za ya hukunci a haka da hanyoyi waɗanda suke za su bayu ko da kai rayuwarka ta tsira amma za ka sa wani dan uwanka musulmi ko da ka tsoratar da shi ma haramun ne kamar yadda mai ahallari yake cewa wa tafwifihi da tsoratar da dan uwanka musulmi wannan haramun ne kuma bai halatta ga mutumin da yake baligi ba to haka kuma yana daga cikin amana kai ya zamanto ka zamanto sanadi ka zama sila ka zamanto wata hamzatul wasl wadda ta raba wani dan uwanka da ran shi ko ko a'a ka raba shi daga wata gaba ta jikin shi ko ko a'a ka cutatar da shi ko ko a'a a mai ba daidai ba kai kuma ka sa hannu wannan amana ce kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya tambaye mu dole ya zamanto ƴan uwan musulmai kai ya zamanto ina da hannu wajen cin mutuncin wani kai ya zamanto ina da hannu wajen lahantar da wani a matsayina kuma amana da Allah ya dora mani a matsayina ina da abin hawa dole ne ya zamanto abin hawan nan naka da zaka hau mashin ne mota ce keke ne ko ma miye ya zamanto duk abin da zai bada tabbaci a je lahiya a dawo lahiya ka kula da wannan karhen naka idan ya zamanto baka kula da wannan karhen naka ba sai dalilin wannan kayi sakaci da abin hawa ya zamanto an bayi wani dan uwanka musulmi ka kashe da wannan abin hawar ko ka lahantar da mai wata gaba a cikin jikinya ko ka zubar mai da jini wallahi amana ce gobe kiyama Allah ya tambaye ka duk abin da zai bada lafiya a jirgi lafiya a dawo lafiya mota idan kana buƙatar tayoyi ya zamanto ka sa tayoyi lahiyayi idan ka sa tayoyi waɗanda ka san ba su da kyau motar ka ba ta iya ɗauka gudu a kai ta lamba ɗari ka kai ta ɗari da ashirin ba ka da ruwan birki omo ne ka kaɗa ka zuba dukkan waɗannan wai kana tunanin a Allah zai kiyaye sai aka je aka yi wani hatsari wallahi amana ce gobe kiyama Allah sai ya tambaye ka wannan amana ce mu sani amana wadda Allah zai dora mana yana daga cikin amana amana wadda take ta ilimi dole ne a matsayinka na mai ilimi da Allah ya dora maka nauyin wajibcin al'umma Allah ya dora ka kana cikin ɗaliban ilimi Allah ya dora ka kana daga cikin mutanen da ke faɗa a ji amana da Allah ya dora maka tsakaninka da mutanen nan ka faɗa masa abin da Allah shine yake so annabi shine yake so ko da ya saba masa zuciyarka ya saba ma al'adar wannan shine amana ya zamanto ko da ni ina ganin cewa abin da nake ya sha bamban da abin da zan faɗa ni nake tunani idan na batar da mutane na gina su akan aƙida wadda take ba ta kwarai ba na ɗora su bisa kan wata turba wadda ba ita ce turban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ban rike amana ba amana shine duk abin da ka karanta wanda kai imani shine daidai kuma kake fatar ka mutu akai kake fata a sa ka kabari akan shi kake fatar ka tashi a ranar kiyama yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin abinda kai imani da shi ba tare da son zuciya ba a'a tare da alakanta abin da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce wannan abin daidai ne to dole ne ka faɗa ma al'umma koda ya sha bamban da son zuciyar dole ka faɗa ma al'umma ko da ba za su ji daɗi ba su yi hakuri su karɓe a haka Allah ne ce a faɗa dole ne ka faɗa ma al'umma ko da za bayi ka samu cikas a rayuwarka dole ka faɗi domin Allah ya umarce ka ka faɗi in kuma ka kiya to kana cikin innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul ladinuna waɗanda suka ɓoye abin da Allah ya saukar na shari'a suka ki bayyanawa suna jin tsoro ko suna tsoron ƙashin me su ya ƙare ko suna tunanin wani abu na duniya Allah ya ce waɗannan Allah ya tsine masa albarka duk halittu suna tsine masa albarka haka manzo Allah ya ce man katama ilman nafi'an ulijima bil jamin minan nari yawmal qiyamati duk wanda ya boye wani ilimi mai amfani ka san idan ka faɗa ma al'umma annabi za ta amfanu sai ka boye ka ki faɗi dan bukata ka ko bukata ku ku kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin za a mai linzami na wutar jahannama a gobe kiyama kenan wannan shine amana dole ɗaliban ilimi su yi hatara abinda Allah ya ba su amana ne dole su faɗi ko sun ki ko sun so ko ba daɗi ko da wanda zan faɗa ma ɗan baya da daɗi sai ka baya uzuri ba na faɗi bane dan kakka ji daɗi na faɗi ne ni dan in gyara zaman kabari na a gobe kiyama in gyara tsayuwa ta a gaban Allah sannan yana daga cikin amana abinda ka ɗauko na ilimi kakka shirkita shi kaka hada da san zuciyarka wani bi ka faɗi din amma sai ka juya abin ga inda aya ta yi a'a sai a yi kokarin a lankwashe ta ta yi kwana ga inda hadisi yayi sai a nemi a lankwashe shi ya yi kwana ga inda maganar malamai ta yi sai a ce a'a ba a gane ba sabon ilimi ne to wane ne tsohon ilimi wani ne tsohon ilimin mu da ilimin da muka sani na alkur'ani da hadisi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi shine muka sani ilimi amma inda an ce yanzu wannan sabon ilimi ne akwai tsohon ilimi to a dauko mu tsohon ilimin muga in shine ya daidai da abinda Allah yake so mu abinda muke so kawai mu hada abinda Allah yake so ko an ki ko an so me Allah yake so shi za mu faɗi ko da za mu shiga cikas a rayuwa me manzo Allah yace a faɗi a faɗa ma al'umma shi za mi al'umma annabi ta tare ta saurare mu ba za mu yarda mu ha'inci annabi ba ba za mu yarda mu ha'inci Allah ba ba za mu yarda mu ha'inci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun ki ko su to wannan yana daga cikin amana abinda ka dauko ka isar da shi yadda ka dauko kuma magana in ka dauko magana malam wani ka danganta zuwa ga malamin yana daga cikin amana kuma in dauko magana wani kuma sai in yi murtisi in ce ni na faɗi wannan magana wa hum yahsabuna annahu yuhsinuna sun'a to wannan yana daga cikin amana yana daga cikin amana amana ta shugabanci idan aka baka shugabanci kowane irin makami a matsayinka na magidanci gidanka shugaba ne kai a matsayinka na magidanci matanka ƴaƴanka kai a matsayin shugaba ne ana bukata ya zamanto duk wani mai haƙƙi ka baya haƙƙin shi kuma sannan ya zamanto lokacin da za mu ɗaukar makamai mu bada yana daga cikin amana ta shugabanci mu ɗauki matsayi mu bada ga wanda ya cancanta ko da kai namu ne amma baka cancanci wannan wurin ba wani ba namu bane amma an muka ba al'umma za ta yi amfanuwa da shi abinda ake so mu dauki wancan wanda al'umma za ta amfanuwa da shi shi wannan namu mu nemo na abu mu shahi mai ainihin mu dakta mai sukari a bakin ya shikenan yayi shiru amma inda al'umma ce mu yi kokarin mu zaɓa mata wanda zai zama to ainihin yana da alaka da zai ce daga al'umma gaba sannan yana daga cikin amana ta shugabanci a matsayinka na an baka amana a ma'aikata a wurin aikinka ka riƙe sirrin wannan aikin naku bai zamanto wajibi ba ko haramun ne ka ɗauki abin da bai kamata a hitar da shi ba kana hitar da shi abin da yake tsari ne na mulki sirri ne ba a san mutane su je saboda mulki dole sai da sirrin an ba a sirrin mulki ba yiwa to abu wanda yake bai kamata a ce ga magari sun jiya ba a yanzu ko da ya kamata su jiya lokacin bai yi ba kai sai ka ɗauka kana yi kai to wannan yana daga cikin ha'inta al'umma da kai ha'inta shugabanci yana daga cikin amana amana wajen ba da shaida idan aka kira ka ka bada shaida dolan ka na san wane na wani amma baya da gaskiya sai in ki zuwa kotu in bada shaida a wajen Allah ka yi laifi ka yi aiki domin idan baka bayar da shaida ba wala Allah wancan mara gaskiya saboda daɗin bakin shi za a iya a ɗauki haƙƙin da ba nashi ba a bashi wala Allah kuma a'a wancan da kake kyama yana da gaskiya ko kuma baya da gaskiya ko ma dai ta wata hanya ce a ce ka zo ka bada shaida kana nan abin ya faru ka ki bada shaida ka saba ma Allah ka yi ha'inci kana nan abin ya faru a ce ka zo ka bada shaida sai ka je ka bada ta bisa ga ƙarya ka saba ma Allah ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ha'inci a'a kana nan abin ya faru amma sai kai ƙarya dan san wani dan kyamar wani wannan duka kai abin da shari'a ba ta so ka saba ma Allah ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku zamanto tsayayyu waɗanda suke tsayayyu bisa ga adalci masu bayar da shaida suna bayar da shaida dan Allah subhanahu wata'ala ko da a kan kansu ne ko iyayensu ko makusantansu ma'ana ko da dangin ka yi laifi wani na ka yi laifi wanda ba daidai ba ka san idan na je na bayar da shaida doka za ta takaya alamar kai kana da amana alamar mutumin kwarai ne kai ka je ka bayar da shaida din nan ko da za ta bayi doka ta kada doka ta takaya gobe sai zaman to mutane sun kiyaye doka amma idan ya zama to maka kalli san zuciya to wannan shari'a ba ta yarda ba shi yasa sai Allah subhanahu wataala yake to in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima wanda za ka bayar da shaidan nan a gare shi in ya zama to talaka ne ko kuma ya zama to a'a ya ainihin mai kuɗi ne Allah ya ce Allah ya fi ku cancantar da tausayi ga waɗannan mutane wani lokacin sai a shigar da shari'a in aka shigar da ita tsakanin talaka da mai ainihin wanda yake mai kuɗi mai wadata sai zama to shari'a ta danni talaka sai zama to wanga yana da daɗin baki ko yana da halin da zai ɗauki aboka wanda zai kare shi ko yana da daɗin da za a ɗauka waɗanda za su zuwa su yabe ya a ce ai alhaji mun sanya mutumin kwarai ne ai wani dama mutumin banza ne ai ta ɓata waɗannan wani lokacin dan yana mai kuɗi sai a rike shari'a ai ta ai ta ainihin ɗaga shari'a dan ai ta matsan mai kuɗin nan Allah bai yarda ba wani lokacin kuma a'a sai ayi maza a kashe shari'a saboda ana ganin idan shari'a ta yi girma talaka gaskiya ya za ta fito sai ayi maza a kashe shari'a ba tare da dogon bincike ba duka Allah ya hana Allah ya ce wallahi in muka yi haka ba mu da amana kuma mun yi ha'inci kuma gobe kiyama Allah zai kama mu to dole mu sani cewa ainihin shaida tana daga cikin inda ya kamata a yau mu yi adalci mu yi amana Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taktumu shahada ka ku boye shaida wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu duk mutumin da ya boye shaida wannan mutumin mai saban Allah ne zuciya ta ta cika ta yi kindim da saban Allah subhanahu wataala ta lalace ba abin da ke birge ta sai mugun abu ba abin da ke birge ta sai abin da yake aikin masha'a amma inda zuciya ta gari ce da babu yadda za a yi mutum ya boye ainihin shaida kuma kai da kake bada shaida akan ƙarya a kira ka ka bada shaida sai ka kiya ko ka bayar da ita bisa ga ƙarya Allah ya ce a faɗa maka ha antum haula'i Allah ya ce sai ga kuku waɗannan jadaltum anhum fil hayatid dunya kun kare su a nan gidan duniya sai Allah ya ce a tambaye ku waye sai ya kare su a gobe kiyama a gaban Allah an san baya da gaskiya sai a danne a yi ta karanta doka ana yi ta ɗauko kundi ana yi ta buɗawa ana yi ta wai dole sai an kada shi a ce an yi kaza an yi kaza Allah ya ce kun kare shi naji amma fa man yujadilu Allah anhu yawmal qiyamati wa isa a gaban Allah ni kuma yazo karanta mana dokai wa isa a gaban Allah yazo karanta mana article din wa isa a gaban Allah yazo karanta mana kundin wa isa yazo man dogon turancin ana yi ta dogon turanci ana bugun tabul wa isa ya mana wannan a gobe kiyama ni a gaban Allah subhanahu wataala to wannan mu sani shaida yana daga cikin amana wadda Allah zai tambaye mu yana daga cikin amana amana cikin hukunci dole ne idan kana son kai kana mai hukunci to yanfin yana daga cikin amana duk wanda ya taka doka kasa doka ta kada kana tare da mu ba ka tare da mu dole doka ta bi ka in dai muna son mu yi adalci mu yi shugabanci bisa ga amana to dokar kasa ya zama to dukkan yan kasa suna ainihin bisa doka a guda dukkanin mu na sunalice guda gari ba na sunalice din da sai ta wani girma to dole ya zama to a wajen hukunci ma duka ya zama to haka ne idan ya zama to a a yau sai in taka doka doka ba za ta taka ni ba amma wani sai ya taka doka doka ta taka wannan ha'inci ne kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai kama mu in ka yi adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hukunci da zaka samu gobe kiyama Allah zai sada ka da haske kana ce inuwa al'arshen Allah yana daga cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai sa inuwa al'arshen yace al-imamu adil shugaba mai adalci in kuma baka yi adalci ba to ainihin aka san haka Allah ya kare mu yana daga cikin amana amana wajen rubutu a matsayinka kana aikin dan jarida kana rubuta jarida kana yada rahoto dole ne ka yada wannan aikin naka bisa ga amana kai ya zamanto dan kai ba ka san wani sai kai aiki da aikin ka na jarida ka ci mutuncin wani kai aiki da aikin ka na marubutu ka ci mutuncin wani ka bude tattaunawa da muhawara a ci mutuncin su wani a zagi su wani wallahi wannan gobe kiyama Allah sai ya kama kuma duk abin da zaka samu na dokar duniya wallahi Allah ba zai sa mai albarka ba kuma zaka tambade a rayuwarka dole ya zamanto mu kare mutuncin mutane idan ya zama to a matsayinka na marubutu baka da aiki sai rubutu ka ha'inci mutane ka ci mutuncin mutane ka zalunci mutane ka yi abin da kaga dama ka yi wanda kaga dama wannan ka sani gobe kiyama Allah zai kama abin da ya haka muni ka ba da rahoto na ƙarya abin da ya haka muni ka yi rubutu na ƙarya abin da ya haka muni ka ainihin dangana ƙarya ga suwa ne wannan kana daga cikin alamomin da annabi ya ce in mun ganka da su kana da alamomin munafikai yace ayatul munafiq salasa sai yace daga cikin idza hadasa kasab in yayi hira in yana bada labari sai yayi ƙarya to wannan mu yi hatara amana ce wanda dole mu kiyaye ta yana daga cikin amana amana a cikin sirri mutum ne ya zo ya same ka ya baka sirri ya ce wa ga in Allah da rana kaza za ni kaza wani sirri ne wanda kuma baya da alaka da cutarwa alheri ne gare wani abu na rayuwa ta ya faɗa ma kawai yana tashi sai ka kwasa ka je ka faɗa mutane wallahi wannan ka ha'ince gobe kiyama Allah sai ya faɗa domin sirri ne baka ya yarda da kai ya aminci da kai yana ganin kai za ka zame mai amini sai ya zo ya faɗa ma sirrin ya kai kuma kana tashi ka je ka samu mutum ɗari bakwai ka faɗa musu kana tashi daga har gaugawa kace yi maza ya tahiya kai ka dinga waya ka yi bitan wane ya kira ka ka ji abinda mutumin ya ce ya ce kaza ka tashi ka je bakin kasuwa ka zube ka tashi ka je can ka sha jan miya ka zube ka tashi ka je can ka sha ruwan sanyi ka zube kana yi tai kuma duk inda ka zo wane ya faɗa mana kakka faɗa ma kowa wane ya faɗa da ma gidan radio ka shiga fitona mai asiri da ya da wannan labarin da kake bada to wannan amana ce gobe kiyama Allah ya tambaye ka shi yasa Imam Malik yake cewa idan mutum ya baka labari yana maka magana sai ya ce maka sirri ne yana maka sai ya waiwaya baya Imam Malik yake cewa wannan abin yana nihin amana ce bai halatta ka faɗa ma kowa ba in dai ina hira da kai kawai sai na jiba dama da hagun alama ina ce ma ba wanda ya ji wanga magana sai kai sannan ka faɗi ta yace to kai ha'inci gobe kiyama Allah sai ya kama yana daga cikin amana amana a cikin wasiƙa a aike idan aka baka kai ne mutum ya baka kuɗi daga nan zaka tafi a Kano wani ga waɗannan kuɗi idan ka je Kano ka kai ma wani a wafa kawai kana zuwa kai kuɗin kawai sai kai zalunci sai ka kwance kuɗin ka zari irin wannan sata ta dabara yan dubu dubu goma goma ne sai ka zara can dubu guda ɗari biyar sai ka mai da ɗari biyu sai ka ce ai ba a kirga kuɗin da kyau ba wallahi gobe kiyama Allah sai ya kama ka a ka baka kuɗi ya yarda da kai ya baka kuɗi ka ta yi kawai sai ka gaiba shi magaba sai ka da aka ce ai yan washi da makami sun tare kaga wannan sako ne aka baka amma kai baka isar da wannan sakon ba yanda ya kamata amana ce gobe kiyama Allah sai ya kama ko kuma a mutum ne ya aike ka da kalmomi waɗanda suke kalmomi masu daɗi wani idan ka je ka ce ma wani ina gaida shi duk da cewa jiya ya huce bai gaida ni ba sai ka je ka ce ai wani ya ce ai shi ba ganin mutuncin ka ba ya kauna ka ba ya kauna mai kauna ka ya ce jiya ba da kauce ko gaida shi ba kai ba kai ta ƙari kai ta ƙari to wannan wallahi tallahi gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu rashin amana yana daga cikin amana amana wajen kare gabbai dole ne ya zamanto ainihin mutum ya kare gabban shi wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala idanunka idan suka kalli haramun baka da amana hannunka idan ya taba abin da yake ba halal ba baka da amana kahuwanka idan suka taka suka je wurin haramun baka da amana cikinka idan ya dauki abin da yake ba na haramun ne baka da amana dole ne ya zamanto waɗannan gabobi mun kare su shi yasa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula duka waɗannan gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu kenan dole ya zamanto ainihin amana ce ainihin mu zamanto waɗannan abubuwa yana daga cikin kuma amana ta kare gabbai irin wannan satan nan ta kallo galibi sai kaga mutanen mu an ce ai shari'a ta baka damar kai kallo guda in kai kallo guda in dai baka kyauta ba duk kallo guda ne wai baka ga fatawai duk littattafan musulunci babu wagga fatawai haka samarin mu za ce wai kallo uku aka baka yayi ɗaya ya dawo yayi wani sai ya ce a'a an ce in dai baka kyauta ba duka kallo guda ne sai yayi ta kallo yayi ta kurukuru da idanu wai a'a duk kallo guda ne wai kuma Allah ba zai tambaye ba gobe kiyama wannan sata zan sata kallo kenan wannan ma yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala zai mu'amalanci mutum da shi na ainihin bai yi amana ba yana daga cikin amana idan mutum ya neme ka shawara ko mutum ya neme ka ka ba shi ainihin nasika mai nasiha to amana ce ya yarda da kai kakka mai nasiha da zaka cutar da shi mutum ne so ya zai neme ka wani ina da kuɗi ina son in fara kasuwanci me kake ganin ya kamata in yi ina son in yi awon kaka ya kake ganin ya kamata in yi sai ka je ka dora ya awon da in yayi shi sai yayi asarar waɗannan kuɗin sai yayi sai ka ce Allah ya ƙara wallahi ha'inci ne ya yarda da kai zo neme ka shawara ya neme ka shawara game da iyallanya ya neme ka shawara game da harakokin ya ya neme ka shawara game da abokana amma ainihin mu'amalar ya yana da nauyi na haƙƙi da Allah ya dora maka a kan shi na ya dake da kai a kanka inda har ya neme ka dole ne ka ba shawara ta gari in ka ba shawara wadda take ba ta gari ba wallahi Allah zai tambaye ka ko kun mutum ka ganya kuna zaune kuna zama na mutunci sai ya ce wani in ka ga ban yi daidai ba kamar nasiha kawai ana nan ka san ba daidai ba kawai sai ka yi mulki shi ka kyale kana tunanin in ka mai nasiha nan wai za ku bata baka yi ka ha'ince baka yi amana ba domin dole ka wada mai gaskiya inda shi ya nema yana daga cikin amana ya yan uwa amana ta ajiya wanda ayo nan da gizo ke saka ba mu da amana ba mu da garantin yau idan ka dauko jika ɗari ka bani kace nan da wata ɗaya ka zo da wata ɗaya ka samu waɗannan kuɗin ba garanti kana bani har Allah Allah nake har miyau nake gudawa kamun ka bani kuɗin ni har na fara kalfin ɗin mizani ce da waɗannan kuɗin kamun kudin su shigo hannu har ya fara musu program a zada a dawo yanzu shikenan fada da ake haduwa majalisa a dandali a masallacin da ake haduwa da mai kudin shi ya zama sirikin ya ba a kara haduwa in ya ce wani ina kudin nan sai sai ina zuwa wani ina kudin nan ina zuwa to wannan duka ya zama turishin amana idan muna da amana idan mutum ya baka dukiya ka ajiye mai dole ne yadda ya baka ita a kullun da ya baka su dole ne ya zama to ka dauka ka baya ba tare da ka rage ba da zan baka jikka ɗari yanzu a jiya yan goma goma sai ka je ka canza su inda zo amsa ka bani yan biyar biyar biyar kayi ha'inci ai ban baka izinin ka canza su ba ban baka izinin ka amfana da su ba in kana sa amfana da su nemi izini na amana ce na baka yadda na baka a kulle bai kamata ba ma ka kwance kullin sai in na a gaba na ka kwance in kilga to wannan duka yana daga cikin amana sannan ya uwa yana daga cikin amana shine amana ta rayuwar mu da muke ci wagga rayuwar duka amana ce kuma gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu rayuwa wallahi amana ce Allah ya bamu aro ne Allah ya bamu kuma gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma tuzalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yusala an arba'in kafafun dan adam ba za su gushe ba a gaba Allah ranar tashi alkiyama har sai Allah ya mada adam manya manyan tambayoyi guda hudu daga ciki wa an an umrihi fi ma afnahu dangane da rayuwarka ina ka kashe rayuwar ta to mu sani cewa rayuwar mu amana ce sannan kuma mu sani ainihin lafiya da Allah ya bamu da karfi da Allah ya bamu da ainihin rarar lokaci da Allah ya bamu wallahi duka waɗannan amana ce gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu wannan shine kaɗan daga cikin kashi kashi na amana wanda ya kamata ainihin dole ne ya ƴan uwa mu kala kallon rayuwar mu mu sani cewa a yau rayuwar mu amana ta ɗauki a yau amana ta zama ruwan dare babu ita a yau sai ƴan kaɗan ba mu cewa babu amma wa qalilun mahum ƴan kaɗan ne masu amana wanda kake tunanin yana da amana sai ka baya amana din sai ka ga ya turamfan ka ya kada ka ya matoto sai ka ga cewa yanzu ina za ka samu amana to mu sani ya ƴan uwa ba abin da zai samu tsira a gobe kiyama sai mun rike amana Allah muna roƙonka ka sa mu cikin masu rike amana Allah muna roƙonka ka sa mu cikin masu rike amana Allah muna roƙonka ka sa mu cikin masu rike amana Allah muna roƙonka ka sa mu cikin masu rike amana Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzaka ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين منا رب الله سبحانه وتعالى بيا من بكاتمنا الخير دم سبقاتنا الخير الله سبحانه وتعالى بيا مكوا بكاتمنا الخير abin da ya mana tsanani muna fata Allah subhanahu wataala ya sari mana marta nan da ke bukata addu'a ta alkhairi masu bukata aure Allah ya ba su masu bukata jari Allah ya ba su masu bukata kasuwanci Allah ya ba su masu bukata aikin yi Allah ya ba su waɗanda suke da kuma Allah ya sa masa albarka a cikin dukiyarsu waɗanda suke da sana'ar yi Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin sana'arsu ma'auratan da ke neman aure ainihin madan ma'aurata ko kuma masu neman aure Allah ya ba su waɗanda suke da auren kuma Allah ya sa masa albarka mu ƙara addu'a mu ƙara naciwa wajen roƙo Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar ya Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da kwanciyar hankali a ƙasar ya Allah mun kai karar wannan kasa zuwa gari ka Allah ka zaba mana shugaba adili Allah ka zaba mana shugaba mai amana Allah ka zaba mana shugaba mai kishin mu Allah ka zaba mana shugaba mai addini ya Allah mun roke ka dan sunayenka mafiya kamala da sunan kifofinka na cika da batsewa ya Allah mun roke ka ka zaba mana shugaba adili ya Allah mun roke ka ka kare mu daga wani fitintunu na zamani Allah ka kare mu daga fitintunu na zamani Allah ka kare mu da mu da zara'an mu da kasan baki ɗaya daga fitintunu na zamani ya Allah muna roƙon ka kare mu daga fitintunu na zamani اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم